ayatin gwamgwam ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحاكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يا قدر يا مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Allah العالمين na Muhammad ya rabbana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام هل سلكنا وبهر من على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقالوا ما في بدون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم به شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم da cikin abubuwan da suka haramta ma kansu wanda mai aya Allah bai haramta ba suka kaga cewa Allah ne ya haramta Bukadu sun ce ma fi buɗeuni hazikil an'am abin da yake cikin waɗannan dabbobi al-muharramat wanda suka haramta ma kansu na sawa'ib kamar wasu dabbobin da aka ce an kame magumaka wal baha'ir da baha'ir khalisatun lizkurina sun ce wannan halal ne ga mazaje wa muharraman abin haramtawa ne ala azwajina bisa matan mayin nisa wan yakun maitatun idan ya zama matacce bin rabi wa nasbi ko yakun maitatan mata ne suke ne fa fi shuraka amma idan ya mutu ne ba tare da an yanka ba nuna maza da mata sun yi tarayya a ciki Allah ce duka waɗannan ba Allah ya sa ba ba Allah ya haramta ba sai jihun wasfahum da sannu Allah zai saka masu da irin zubantawan su zalika mutane da halattawan watane da haramtawa aji zahu نعم innahu aji Allah hakimun gwani ne fi sulhi a cikin aikinsa alimun masani bi khalqihi da halittarsa نعم قد كفر الذين قتلوا على ما والله شراء عليه على الله
القتل قبلوا عنه وما كانوا متدينين وهو الذي أنشأ جنات معروشة وغير معروشة والنخل زرع مختلفا نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأدوا حقه يوم يصاد ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فنازر الذين قتلوا أولادهم كو قتلوا حقيقة وأن سكا كشي يا أنس كو سكا كركشي بالتهبيب وتشديد بالوعد دفن ودعي كما أن الله كمدا زمن الجاهلية يا إمام يا يا ماتا سيسو بني دعي Allah ya wajen tsoron talauci Allah ce waɗanda zo kace yayansu da binne su da rai safahan don jahilci بغير علم ba tare da sani ba wa harramu ma razaqahum Allah suka haramta abinda Allah ya ya azurta su da shi min min ma zikir daga abinda aka ambata a can baya itra'an kagan ƙarya ne ga Allah to qaddallu sun mace wa ma kanu muhtadina wa zamu shirayyu ba shirayyu ba Allah ne ya ci gaba da cewa yana daga cikin ikon Allah huwa allazi ansha jannatin shi ne wanda ya halicci gonaki ba sati na gonakin da za a kai shi tsirran daban-daban kamar yadda mutane daban-daban wani dogo wani gajere wani guntu ga nan to haka nan shi ma gonakin Allah ya ma'aru shatin wani a shimfiɗe ke a ƙasa yaɗo yake yi alal a kan ƙasa kalbi kamar su irin su kabewa da wake da sauransu وغير معروشات da wanda yake ba shimbiɗi suke ba ma'anar ta ba ta ala sagin wani kuma a tsaye yake akan dudugen sakal nahali kamar dabino wa an sha nahala ya fara maku da dabino wa zara da shuka muktaliban ukuluhu abubuwan da ake ci ya saba in kana son mai ɗaki in kana son mai zaki in kana son mai bauri gayanan dai wa habbuku fil hayati a cikin sifa wa daminan nan nauran Allah nan shi ya fara muku da zaitun wa rumman da rumman mutashabihan wa ruquhuma ganyen yayi kama da juna amma wa ghairu mutashabin bai kama wajen ɗanɗano ba kulu Allah ya ce ku ci min samarihi daga 'ya'yan itacen idan asmara idan ya ya qablan najji gabanin nuna kaga dabino yana da hawa da yawa akwai ruda wanda za a fara cin sa zai zama tamur ba sai ya bushe amma ruda din nan shine to za a ci tun kamin ya nuna sannan bayan nuna ci don Allah ya maka haka mai neman ruɗa ya yanke tun kamin ya bushe ya ci wani kuma sai ya zama samu Allah ya ce wa atu haqqahu ku ba da haƙƙinsa ai zakata mu zakansa yawma hasadihi ranan girbinsa bil fati wal kasri min al ashri daga ushiri in wanda ruwan sama ya shayar ne duk shukan da ruwan sama ya shayar ba wahala kai ba Allah ne kawo ruwa to za ka ba da kashi ɗaya daga goma shi ne zakan ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi aw nasbi ko rabin ushirin idan kai ka shayar da kanka kamar noman ban ruwan rani idan kai ka samu buhu goma to rabin buhu ne a kai Allah ya gwajabta wannan wala tuzribu Allah ya ce kar ku yi banna bi daya kullihi da bayarwa duka wala yabqa li iyalikum shay'un da aka ce kai zankan nan kar don neman gwanin ta ka dauka duka ka bayar Allah bai so haka ba inna Allah la yuhibbul musrifin ba san mabannata ka san ka rage ma iyalanka wani abu inna Allah Allah la yuhibbu ba san al musrifin mutajawizina ma hudda lahum ma su ketare abin da aka iyakace musu in an ce ka yi baka yi ba kayi laifi in ka wuce iyakan da aka ce ka tsaya kayi laifi wa sha anan yana daga cikin ikon Allah ya barar muku minan nan ami daga dabbobi hamulatan wanda yake daukan kaya salihatan lil hamli alaiha wanda ta inganta dora mata kaya kan ibilil kibar kamar manya-manyan raƙon ba da amfani na daukan kaya kuna kaiwa garuruwa masu nisa da raƙumma kuma ku yanga ku ci. Wa farshen Allah ya muku wasu dabbobin a shimfiɗi masu kama da tabarma Allah ya mace su farshen don sun yi kusa da ƙasa. La ta suno wanda ba ta inganta ɗora kaya. Kalibilis tumari kamar ƙananan raƙumma warganami da tumaki kamar raguna da awaki ba wurin ɗora kaya ba ne. sun mera an ambace su farshen shimbida ne an nahu kalfar shilirani kamar shimbida ne a ƙasa ni dunura ha don da kusa da ƙasa raƙumi ko yana can sama zai a ɗora kaya ba bai sani ba don Allah ya ce maku kulu ku ci mimma razaqakumullah daga abin da Allah ya azurta ku wala tattabi'u khudwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan في التحريم والتحليل أهرم تاوى نهل تاوى إنه حقيقة شيشدا عدو مبين أبوكين قباني مبيننا أداوى لكم غريكم
ثمانية أزواج من أزواج من أربع نسلين ومن لم أدسلين ولا ذكرين حرم من الأنثيين فما تبنى عليه أرحم الأنثيين نبئوني بإبن كنتم صادقين ومن الإبل سنين ومن البقر سنين ولا بكرني حرم أبن سيني أما شمل عليه أرحم سيني أم كنتم شهداء إذ وسيكم الله بهذا فمن ظلم ممن ابتلي على الله كدوان ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ثمانية أزواج نوعي قدا تقص أصناب مجل منها منة فرشا min allani zaujaini isnaini daga tumaki nau'i biyu namiji da mace wa min almazi daga awaki su ma nau'i biyu isnaini namiji da mace to sukan ce idan an haifi maza ga wanda za su ci idan aka yi cikin akuya da ce to ta yi tagwaye da namiji da mace wani za su ci wanda ba za su ci ba shi ne Allah ya tambaya to ah shin nau'i biyu na tumakin da macen da namijin ko nau'i biyu na awakin mace da namiji قل يا محمد كغيا مسلمان حرم ذكور الانعام ina ne Allah ya haramta mazajen dabbobi ta harkan wani lokaci wa ina za matan ta kuma kura wani lokaci wani su zalika ila Allah aka ce duk zuwa ga Allah Allah bai san haka ba ha zakaraini shin mazaje biyun nan min al-dhani wal ma'adi tumaki da awaki harrama Allah alaikum Allah ya haramta maku amir unsaini ko mata biyun minhu ma daga cikin su أو ما اشتملت عليه أرقام الأنثيين كوكوا إن سماي بنت تارب تيتوا أيوة مسجد نميجي ذكرا كان أو أنثى دو ودنا ديبا ألا يحرم تامك وتنبهوني بعلم إن أبوك ساموان علم كما ملابار عن كيفية تحريم ذلك كيفية حرم توانشانك إن كنتم صادقين إن كنا دكسيا في أتكنس عن معنا من أين جاء التحريم تينا وأن هرم تايز وألا بهرم تابا نعم ألا بهرم تابا وإن كان إذا يكسنت من قبل من قبل الذكورة تمجي ماذا كنت أني وجميع الذكور دكا ماذا جن يا زما حرام كينا أو لو نوس كوكو آه تجنس ماتن ني فجميع الإناث أو كوكو اشتمال الرحم تاروا ما يفع الزوجان فمن أين التخصيص فإن أكسا مكيبانتا والاستفهام شوى أين أكسا للإنكار الله شوى سمحك ومن الإبل إن كوما أراكم ما سمى أكوي اثنين mace da namiji wa min al-baqari ithnain qul ka gaya musu azzakarai ne harrama shin mazajen raƙun ma ne Allah ya haramta ko ko a mazajen shanu ko matan amr unsayin an mashtamala al-alham al-unsayin ko ko wanda ma ya bayyana tare mace da namiji ne an bal kuntum shuhada ko ko in ma kun ce Allah ya haramta kuna nan ne إذ وصاكم الله بهذا يا إن الله يمكوسيش لو أن حرم تاوى فأتمتم كوكا دوغار ذلك وانشانك لا بل أتكنتي دي دكم وأنتم كاذبون مكريتاني في أتكنسا ومن ابترى ومن أظلم ممن ابترى على الله كذب كمن يند الله شكرياني waye fi zalunci fiye da wanda ya kage karya ya dangana ga Allah ba mutum da ya fi zalunci haka ya yi haka ne lizillan nasa don ya fadda mutane bigairi ilimin ba tare da sani ba inna Allah Allah la ya hadi bai shirya da alƙawar mutane azzalimi na azzalimai
قل ما أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون لو ميتة لو دم مصفوفا لو نام خنزير فإنه رجس أو صدقا إلا لغير الله به فمن ضرب باكم ولا أدم فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الهوى أو ما اختلط بعبد ذلك جنيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Mun ka gaya musu ya Rasulullah Allah ya faice komi ya nuna cewa ƙarya suke yi. قل كغيا مسو لا أجد فيما أوحي إليه شيئا محرما ني دي بان سامو با أشكن وحي وإن الله يمن ولا أبو أبي حرم تاوى على دائم بساميتي رامه دليسي إلا أن يكون قل إلا أن تكون سيا كسنشي ميتة متشي hurriman alaikum almaitatu kenan banda matacce in dabba ya mutu ko da waɗanda ake yankawa ne ba an yanka ba ya zama haram بالنسب وفي قراءة بالرب إلا أن يكون ميتة ما تانية أو دما كوجني مفصوحا من غدانا سائلا جني حرام ني أما إينا غدانا بند جني سندرالي شيني كاو بخلاف غيره كالكبد كمن هنتا وصحات نصيفا kaga jini ne dunkulallu waɗannan ba haram ba ne amma jinin da aka yanka dabba ya zuba ya gudana haramun ne أو لام ينذير كون مع الخنزير فإنه حقيقة شي رجس حرام لي أو إلا أن يكون فاسقا سيدين يعلم أن ينكا دون فاسق شي أهل لغير الله وأن أكا ينكا لسونا ونن الله in za a yanka abun yanka bismillah ake cewa sai ce ya yanka da sunan lata ko da sunan uzza ko sunan wani gunki zuba da ghairi lahi kenan to cewa an yanka da sunan wani Allah ya zama haram to fa mun tsara duk wanda aka bukatar da shi ila shay'in zuwa wani abin ma zikira daga abin da an bata gaira bayin ba shi shi ba ba zalunci ba wala alim fa inna rabbaka hakika ubangijin kan gafurun mai gafara lahu gare shi ne ma kada abin da ya ji rahimun mai rahama biki da shi wai ruhamu an riskar bi ma zikir da abin da Allah ya ambata min nisbi sunnati hadisi kullu zina min dukkan ma abocin haƙora min sibai da zakoka wa min labin da masu kumba min tsayi daga tsuntsaye to kaga Allah ya ce fa min qurra ghayra bagin fala isma alaihi shine masu masu biki suke cewa jazalil mubarri an ya kula maitata fa in istagana an ha tsaraha abin da ya kawo haka haramun ne guda biyu suka haɗu idan yunwa zai kashe ka ka rasa abinci ga abincin amma haramun ne to ka bari ka kashe kanka haramun ne ka ci wannan abincin haramun ne sai a ce to irtika ba hafin larari sai ka ɗauki cuta mafi sauƙi ka ci to a lokacin nan mushen sai zama maka haramun wani nista gana har ma kai guzuri in ka je inda ka samu kyakkyawan sai ka jebar da shi to irin wannan yana da yawa a cikin abubuwan da yake faruwa in nasi ya zo to akwai abubuwan da yawa wannan an kawo shi ne akan dabba sai zama tafiya ya kama ka kudin da za ka yi amfani da shi ba inda za ka samu halal sai haram in baka ci haram din baka mutu idan ka ci haram ka ci haram to jazalil matsari an yakula mai tata fa in sagana an ha tsaraha kamar irin wannan lokacin da muke yi ba yadda za a yi sai ka yi mu'amala da harka na riba na dukiya in ka ce ba za ka yi ba za ka mutu to jazalin musulmi an ya fara mai tata wa idan saka na an ha tsaraha shi ya ce fi irtika ba habul labari kamar haka ka isa gatul wusta idan ka makare a wuya ka ce wani abu kamar kashi ya makare a wuya idan ka bar kashin nan lalle ne zai kashe ka in ka sha giya zai wuce zai wuce domin shi makogoro da ya ji hannun budawa yake yi sai aka ce to ka sha giya wannan ya halatta ka sha giya to irin wannan shi ake ce ma irtikabu a hafin lamaraini idan cuta biyu ya zo dole kuma a yi daya to a dauki wanda ya fi sauki cin haram din ya fi kisan kai saukin azabin to shi ne Allah ce illa man tsirotun kamar yana ake tafe tafe a duniya dinnan za ka je wurin da dole ka ci haram dole in ka je kasan da ba a yanka za ka yi ya za ka iya in ba kifi sai nama naman kuma kana ganin an buge ta an yanka idan baka ci baya za ka yi to zai ka ci kawai ka ce Allah gafarta mana ko naman da kake ci a wurare yanzu a hotel a hotel da sauransu sai dai ka yi bismillah kawai amma in ka ce kana bincike na ba ka ci ba ba za ka ci ba an zama kwana wani hotel a Kaduna muna da kowa da safe sai na ga mai yankan ya murda kan kaza ya buga da kasa ya buga da kasa shi Allah ya kawo mu Allah ya sauka to to wannan addini yusurun duk sannan ka iya kaga ga wani abu wanda dole ne ka yi shi in ba ka yi shi ba akwai mutuwa a ciki kuma in ka yi shi haram to ya haram din amma kar ma ya zama da'ima ai an ce tun da matsalar ne zuwa da ai shi lalura gushewa yake in lalura zai gushe kuwa ai to ka ce ai lalura na nan kullum to wannan ba zai yi ba na'am wa min al-baqari haka nan daga shanu wal ganami na tumaki haramna alaihim shuhumahuma mun haramta masu cin kitse kaga su yahudawa saboda saba ma Allah ne Allah ya hana musu cin daɗi duk nama ya aka ce ba mai ai ba daɗi to wai man jikin nama an haramta masu shine as-surubu wa shamul kula ma'ana surub shine idan aka yanka dabba tumbin dabba din nan za ka ga wani mai a bayansa kamar tabarma wanda ake yaɗewa in aka yi shi aka sa abinci daɗi aka ce yahudu an haramta muku karkuci idan ka ɗauki ƙoda za ka ga duk yawancin shi mai ne to shi ma sai aka haramta musu to amma mu aka ce mu an haramta mana shine suka da- da da suka ga an haramta musu sai su ɗebe man su narka su kullum shawar aliya kitsan nan na cinya fa innahu uhilla lahum an halatta musu wannan ana maganar yahudawa ne aka haramta musu amma mu duk abin da yake cikin saniya in zai ciwo an hara- an halatta maka haka nan tumaki da sauransu zalika tahrim wancan ka haramtawa jazainahum mun saka musu bihi da shi bi bagayhim saboda zalincin su بما سبق abin da ya gabata a cikin suratul nisa wa inna lasadiqun mu masu gaskiya ne fi akhbarina a cikin labarun mu wa muwa'idina da alƙawarorin mu
وإن كذبوك فقد فقد ربكم ذو رحمة واسعة ويعرض بأسه عن قوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك لو الذين من قبلهم آتانا قواتنا قل هل إنكم من إذن فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا بن وإن وإن أنتم إلا تخرسون fayan kazzabo ka idan sun karyata ka fi ma ji'ita bihi cikin abin da ka zo da shi fa qul lahum ka ce musu rabbukum zu rahmatin wasi'a ubangijin kuma abocin rahama ne mai yalwar rahama haythu lam yu'ajilkum bil uquba ta inda kuka karyata annabi bai gaugawan kawo muku azaba ba wa fihi a cikin wannan magana akwai talabdin raunasawa da kiransu zuwa ga imani ولا يرد باسه ما أمير عذابا ألا إذا جاء إذن يازو عن القوم قبل المتاني المجرمين مجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا يا رسول الله ذا سقيامك ونما قنا ميك من قسيا أنا cewa kalimatu haƙƙin wuri da fihal badilu kalman gaskiya ne amma an nufi wannan za su gaya maka su ce lausha Allahu da Allah ya so ai ma a sharakna da mun mi shirka manan wala aba'una ko ko iyayenmu ba an ce wa ma ta sha'una illa an sha Allah ba duk abin da ba so sai Allah ya so to za su gaya maka cewa to ai kafircin ma da muka yi mashiyan Allah ne nufin Allah ne don ba abin da za ka iya yi sai mashiyan Allah to kafirci ma yan kaga Allah ya sa an yi nufinsa ne amma bai yarda da shi ba ne la yarda li ibadihi al-kufr ah wannan gaskiya ne cewa a da Allah ya so ya so din to amma ya ce muku ya yarda da shi ai bai yarda da shi ba wala haramna da mu haramta min shay'in wani abu ba sai ashe kenan fa ishrakuna وتحريمنا بمشيئته فهو راد به shirkan mun ji su da haramtawan mu kaza da kaza duk da nufin Allah ne tun da shi yana ba ku ayi yadda da shi kenan Allah ya ce ya kala ta'ala kazalika kanan kama kazzaba haula'i kamar yadda waɗannan suka karyata kazzaba allazina min qablihim waɗanda suke gaban su ma sun karyata rusulahum manzannin su hatta za ku ba'sana har suka dandani tsananin mu azaban mu kenan qul hal innakum min ilmin shin ina kuka samu sani kuna da sani ne bi anna Allah cewa Allah rali ya yarda da abin da kuke yi na haramta wanda kuma tara shi da wani fa tukhrijuhu lana in akwai shi ku fito mana da shi ai la ilma lakum ma ma ilmi indakum gare ku in ma tattabi'un ba ku bin komai fi zanni zalika a cikin wancan naka illa zanni sai zato inna ba ala zanni ko ismun wa in ma antum ku ba ku zamo ba illa ta faru suna sai kuna ƙarya fiye a cikinsa.
Na'am.
Nan.
قل فلله الرجة البالغة ولو شاء الله عليكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهدوا معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
mun ka ce in lam takun lahu lakum hujjatu idan ba ku da hujja falillahi alhujjatul balighatu hujja cikakke na ga Allah mun ka ce halumma ahduru shuhada'akum ku kawo shaidunku alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha wanda za su yi muku shaida cewa Allah ya haramta wannan alladhi haramtumuhu law kana tashi fa in tasha ma in shaidu in sun kawo shaida to ka san ƙarya ne فلا تشهد معهم كركي شيدا تاردسو ولا تتبع كركب أهواء الذين كذبوا بآياتنا سويسو ينزوشي عند سك قرية آيوهم والذين دولنا لا يؤمنون بعض بارك سياب الآخرة الآخرة وهم سوء يعدلون سنة شركة بربهم لو من جنسوا نعم قل تعالوا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ورزقوا أولادكم من أولاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا الناس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لكم لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف لا نكلف نفسا الا وسعها واذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله عفو ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون قل يا مصر تعالوا أتل ما حرم عليكم ما حرم ربكم عليكم وضوء إن كان أنتامك أبند أبنجيجن كي حرم تامك أبو بواني غاسنا قلا قوما وند الله يحرم نبرقو Allah tushriku bihi shay'an kar ku tara Allah da wani kar ku shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akbarul kaba'iri ash-shirku mafi girman babban zunubi shine shirka dai kenan shine laifin da an Allah ya baya gafarta inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai aka biyo na baya inna la ila wala tushriku bil wa bil walidayni ihsana ku kyautata ma iyaye abin da ake nufi da kyautata ma iyaye kar ka saba ma iyaye kaga maimakon ya ce kar ka saba ma iyaye kokoko din ma Allah bai faɗe shi haka saboda munin sa ba maimakon a ce kar ka saba ma iyaye sai aka ce wa bil walidayni ihsanan ku kyautata ma iyaye Allah na kin wadda baya son baya kyautata ma iyaye ولا تقتلوا أولادكم كركوا كش آيانكم بالوعد دبني واقسا من أجل إملاق سبب طولا تلوشي فقر تخافونه نانو نرزقكم وإياهم مو مكي أزرتاكو لسوء آيان ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها wala mustaqarraha wa mustawdaha kullum bi kitabi don nan da mutum ya zo duniya yana fitowa za a rubuta arzikin sa da ajalin sa da inda zai kai Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabu karku kusaci alfawaij alfasha alfasha na alkaba'ira duk manyan zunubai kazina kaman zina zinan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zinan zinan ainaini an nazaru zina na idanu wato idan mutum ya yi zina duk gabobin sun yi dan sai an samu dubin wanda za ka yi zinan ido ya yi kenan halce ma sai ya magana zinan halce kenan zinan hanci ma sai ya yi ya sumbanci mata zinan ledai da hannun ma ya yi don ya shafe ta zinan kalbi zuciyar ma ya yi don shi ya kai shi zinan rajilai zinan kafafuwa biyu ya yi tafiya shi dukkan abin da zai taimaki al'auran yayi yayi da da shi to Allah ya ce idan dukkan su mataimaka ne idan al'aura ya shiga cikin al'aura to su ne yayi to Allah ya ce wala taqrabul fawahisha al kaba'ira ka zina zinan nan in ka lura duk abin da Allah ya ce ka bari yana kishin kanka ne kanka ne domin wani mutum ya zo wajen manzon Allah shi abin da ya zo wajen sa yace ya rasulullahi ni ina sha'awar zina kai mai izini in zina sabai suka tayar suka ce wani irin mahaukaci ne za su dake shi annabi ce ku kyale ni da kaya zo ka zauna ba wa Allah me ya kace yace ina sha'awar zina yace to do nan tambaye ka kana so ayi da uwan ka yace ka ina ina kana so ayi da yar ka yace ina ba zai yiwu ba kana so a yi da kanwan kai ce na ba zai yiwu ba kana so a yi da yanka ba zai yiwu ba ce to ba mu Allah don matan duniya daga uwan wani sai yar wani sai yar wani sai wannan kanwan wani ya za ka ce kana son zina kai ba za a yi da naka ba sai annabi ya buji kirjin sai ce Allah ka fitar da wannan dauda a jikinsa ka sa imani to ashe kishin ka ake yi maza Allah ya ce man zana zuniya bihi wa law bihi la nari duk wanda ya zina za a yi zina da shi ko ta katanga ne ko ta katanga ne kaga kenan an ce wala taqrabun zina karka ko zace shi ma ma'ana ba a ce karka yi ba kusa da shi ma abubuwan da yake jawo a yi kallon da sauransu da maganganu masu taushi da sauransu karka kusanci shi balle kai ga zina kuma kai ake kishi mawa kai ake kishi don ka tsarkake kanka da sauransu maza da sanar ga cewa idan mu- dan adam musulmi ya ji sha'awa ya dame shi ya dame shi wanda ya koyi zai iya azumi azumi ga kowa ne kana yin azumin nan sai sha'awar ya tafi to kaga yana daga cikin abin da Allah ya haramta ma zahara minha wa ma badana abin da ya bayyana cikin kaba'ir ne wa ma badana da abin da ya boya wala taqtulun nafsa allati harrama Allah kar ku kashe rayukan da Allah ya haramta illa bil haqqi sai da gaskiya rai tana da cikin amana to amma in ta cusa kanka rashin amana ta kashe wani to an ba da dama a kashe ta shine ce illa bil haqqi kal qawadi wanda ya kashe wani wa hajjar riddati ko ya ridda wa rajmul musani ko ya zama musani an kama shi ya na bayan ya yi aure a jini shi zalikum mazkur wancan ta ababan ambato wasakum Allah ya makoci ci bihi da shi la'allakum ko ku ta'qiluna kwa yi hankali ku lura wala taqrabu wala taqrabu kar ku kusaci malal yatimi dukiyan maraya illa billati hiya asan sai abin da yake mafi kyau dukiyan maraya إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بلوم النار وسيصلون سعيرا وأنا ما سيكون أن تكرك يقص ما بليك شيء أما سي القرآن يسي إلا بالتي هي أحسن سي أقوي أبن صلاحا سيكي an ce ku yi tijara da dukiyar marayu don kar zakka ya cinye shi in za ka ɗauki dukiyar maraya ka sai mashi wani abu tun da kuɗi yana lalacewa nan gaba ya amfana ba a hana ba ko za ka yi yadda za ka kara ba a hana ba ko za ka hana a dukiyan ka kai masa kasuwanci ba hana ba amma ka cinye ka zalunce shi Allah ya ce wuta ka ce saboda haka kar ma ka kuzata balle ka ci din wa hatta ya buluga ashiddahu ko rike marayu dukiyansu har ya kai lokacin karfin sa bi an yi hatalima ya mabalki malamai sun bana fikihu yadda za a yi in ya kai ya shirye da sauransu to ka tara mutane ka ce to shi kenan amanan wani da kaza da kaza gashi a rubuce wani nan ya kai karfi gashi ku shaida na ba shi kayan sai tafi kuma an ya sun baɗi ma idan marayan ya zamo ba ka da dukiyar da za ka iya ciyar da shi kana iya ciyar da shi a dukiyar gwargwadon iko ba cikin barna ba ya zamo kana karawa kana ciyar da shi wa awo fulkaila ku cika modu والميزان بالقسط da adalci wa tarkil basi da barin tauyewa shi mudu din nan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin mudu da ya zo Madina yana cewa Allah ka cire alloban Madina ka kai shi wani wuri Allah wannan garin ka sa albarka a mudunsa duk inda ake cika mudu to lallai ne alkhairi yana sauka Allah subhanahu wataala ya ce wa awful kayla wal mizana kailu shine wanda ake awa da kwano mizan shine wanda ake aunawa da nauyi bil qisl da adalci wa tarkil bahsi da barin tawayewa wanda duk yake masu tawaye modu lallai ne za su gamu da azaba mai tsanani an ce wata rana wani mutum mai aikin tauye modu ya zo zai mutu in an ce faɗi la ilaha illallah sai ga wasu duwatsu na wuta sun zo wani shi kusa da shi na yana tauye mudu ne yana yana cutan mutane ana sa ta duk zan da zaka samu abin ka kudi sa kudin ka cika mudu kar ka rage kar ka rage wai ka ce kai rage wannan sharri ne a'a cika yadda yake ka ce kudin shi kaza in ba saya ba a je wani wuri kar ka dauka sai mudu duk abin da ake sayarwa da awo dawa ne menene ko da hutu ne in an ce awon sa kaza to la tuksiru kar kawai ma mutane mudun su da cika musu na illa la yukallimu la yukallimu Allah la yukallimu nafsan ba mu kallafa ma kowace rai illa wusaha sai abin da take da iko to in zalika a cikin wancanan ka anan yana nuna fa in akhada fil kayl wal wazani idan ya zo cika mudun sai ya kuskure ya tawai to wallahu ya'lamu sihhata niyyatihi in dai ba da gangan bane Allah ya san ingancin niyyarsa fala mu'akhadata ba a kama shi alaihi akansa kama warada kamar yadda zuwa cikin hadisi wa idza qultum idan za ku yi magana a cikin hukunci aw ghairihi ko waninsa lalle aw fa'adilu ku adalci fi izni sirga cikin misirge da gaskiya walau kana al maqul lahu aw alayhi za qurba ko wanda za ku yi shaida a kansa ko wanda za ku ba da shaida gare shi ya zama mu abocin kusanci ne wa bi ahdillahi ubu ku cika alkawarin Allah zalikun waɗancanan ka waɗannan abubuwa guda goma wasakun bihi Allah ya yi muku wasici da shi la'allakum ko ku tazakkaruna fa wa asu bi tashdid tatta'izuna wa sukuni ko tazkuruna kwatuna
wa alla la sarati masakin fatabi'u wa la tatabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي آتنا وتوسيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون
الله سبحانه وتعالى يقول وعن بفتح بالفتح على تقدير اللام والكسر ولأن هذا وأن الذي وصيتكم به أظن نعمك وسيتي لشيء جعل صراطي هيا ناكينا مستقيما مديدتي فلا تتبعوه كبيشي ولا تتبعوا السبل كركو دي hanyoyi masu sama ma wacan nan da na faɗa muku fatafarraka bi kun takarkada ko da zuwa wuta fi khazbu ida ta aini fatatafarraka an sabili gabanin addinin Allah zalikum wancanan ku wasakun Allah ya muku ziti bihi da shi la'allakum ko ku tattaquna ku kiyaye la mazala ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah la basiratin ana wa man ittaba'ani fala tattabi'u subula wa tatafarraqa bikum duk abin da ya saba man shari'a an kawo wani dabara kauce mishi manzo Allah ya yi zane sitrat a tsaye yace kaga hanya na guda ɗaya ba karkacewa a ciki idan ka ga ratsiya kan hanya to ba ni nace ba kar ku bi Allah ce to waɗannan abubuwa da aka gaya maku guda goma tabarkin Allah ne kar ko kwa kiyaye ثم آتينا موسى الكتاب سنم بعد موسى لتاب التوراة وثم لترتيب الأخبار ثم لننسمو دا أجيرا تلاباري لأن قيامكو أبن دا أتعرم تامكو ينزكم أنا باكو لاباري أنه موسى تماما دنشكو النئمة على الذي آسن بسوانن على الذين بسوانن آسن لسكا كوتا تابل كيامي بجي لسيا وادا أيكي للتوراة وتفصيلا لكم بياني لكل شيء دكان قومي يحتاج إليه wanda ake bukatar sai a cikin addini sannan a tauran nan hudan shari'a ne wa rahmatan da rahama ga bani Isra'ila la'allahum ay bani Isra'ila ko wata kila bani Isra'ila yu'minuna za ba su ba da gaskiya bi liqa'i rabbihim gamuwa da ubangijin su bil basir tashin kiyama wa hada alquran كتابنا بناه مبارك فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون أو تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسهم لراشدين
sannan bayan mun saukar da alƙawar mun saukar da wannan alƙur'ani kitabun anzallahu mubarakun littafi ne wanda muka saukar da shi ne albarka fattabi'uhu ku bi shi ya ahla makkah bil amali bima fihi ku yi aiki da abin da a cikin sa واتقوا الكفر كتياي كافرتي لعلكم حقيقة ترحمون زائم قرامة أنزلناه من سوق الدشي yana daga cikin albarkan alkur'ani duniya matukan akwai alkur'ani duniya zai dawama in ana karanta alkur'ani za a samu ruwan sama in ana karanta alkur'ani za a samu tsirrai da 'ya'ya bai yankewa idan aka ɗauke qur'ani aka ce ba wanda ya saura mai kiyaye shi a duniya to duniya za ta tashi gaba ɗaya shi na Allah zuwa ce kitabun mubarakun abin wa albarka saboda haka karatu alqur'ani shine mafi alkhairi ma faranna bil kitabi min shay na la yaqulu kar su mutanen maka su ce innama iyaka unzilar kitabu an saukar da littafi ala ta'ifatayn da Allah bai saukar ma annabi da alqur'ani ba aka kawo ma mutanen makka cewa shi annabi ne su zo su bi a taura ko injila za su ci a'a me yasa ba a saukar da littafi a wajen mu ba aka samu karma yahudu da nasara min qablina gaban mu وإن مخففة واسمها معذوف إنا كنا عن دراستهم لغافلين مو رب كان قبل كراتونسو لعدم معرفتنا له لا سيف جمك أيضا سمع بأن أكره لا أشكيبا إذ ليس من ربتنا دم بلغ مبني أو تقولوا قوكو شيء لو أنا أنزل علينا الكتاب دامو أكسر قدم للتافي لكنا أعدى منهم دامون في يهود ونصارى شريعة لجودة أفعالنا سمونا من في بقيف هنكلي فقد جاءكم بينة توقع القرآن إن النبي محمد يا ذومك لحجة من ربكم لك أبنجلكم وهدى شريعة ورحمة رحمة لمن اتبعه غوان ديبيش ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وأي بذلك با وأني بذلك بيد وأني كريت آيوين الله وصدف عمل عنها يكود كي جبرنتا سيجزي الذين يجبون عن آياتنا سوء العذاب Allah ce ta sannu zai saka mu masu kau da kai gabanin ayoyin mummunan azaba bima kanu sakamakon abin da suka kasance yazzibuna suna kau da kai
هل ينظرون إلا أن تدعوا الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع النفس نيونها لم تكن لك لم لم تكن لم تكن لم تكن من قبل أو كفايتنا لا خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
سبحانه وتعالى هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار فمكذبون ما سكن دعوة زانم قومي إلا أن تأتيهم الملائكة سيلقوا يأتيهم الملائكة ملائكة زومس لقبل أرواحهم دم كربان أيكسر aw ya ce rabbuka ko al'amarin ubangijinka ya zo masu shine azabansa aw ya ci balu ayati rabbika ko sashin ayoyin ubangijinka ya zo masu ya zo masu ai alama alamati addalati ala sa'a alamomin sa mai nuni bisa tashin kiyama yawma yati balu ayati rabbika ranar da sashin ayoyin ubangijinka ya zo masu na alaman tashin kiyama وهي طلوع الشمس من مغربها شين هودو ورانا daga yamma kamar ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce mana musammai ko kun san inda wannan rana ke zuwa idan ta fada suka ce Allah da manzon sai sani yace tana tafiya wurin tabbatar da karkashin al'ashi sai ta fadi tana mai sujjara ba za ta gushe ba tana cikin sujjara sai Allah ya ce tashi ki koma ta inda kike kullum rana sai ta yi haka in ta gama fadawa za ta yi can ta sujira tana neman izini sai a ce koma ki hudu ta gabas din nan ki fada ta yamma to haka za a yi haka za a yi idan Allah subhanahu wata'ala ya nufin ta komo ta yamma in ta je kan al'adanta za ta zauna ta yi sujadan ta yi sujadan ba za a ce mata komai ba za a zauna a cikin duhu kwana uku ba ranar gaba daya ba ta samu izini ba to mumini a wannan lokacin zai ce kai akwai abin da ya faru ya yi bacci ya yi bacci ya yi bacci ya tashi a'a me ya faru gari bai waye ba sai san akwai matsala sai ta aibana ya ta ibada ya sake kwantawa shi ko kafiri ya ta shashancin shi to sai can daga nan ban kaman gwargwadon kwana uku sai Allah ya ce ko ma ta inda ke ka fada to dulu shamsu min magaribi ha kenan za a ga rana ta hudu ta yamma alamar tashin kyawa kenan daga ranar da aka ga rana ya hudu ta yamma to maganan tuba ya kare an kulle gobar tuba in ba a gaba kullum Allah hannunsa da kunninsa a shimfiɗe yake wa zai nemi gafara na an gafarta masa wa ke tuba an karbi tubansa amma idan aka ce rana ya hudu ta yamma shi kenan shi ne Allah ke gaya masa cewa lallai ne ba alamomi na zuwa ayoyin ubangiji ne tsoro shansu magariba na la'in wannan rana yayi la yanfa'u nafsan imanuha imanin mai imani ba zai amfane ta ba don ba a imani lokacin da aka ga azaba kamin ganin azaban ne ake imani in ka ga zaka mutu ka ce na tuba ai ba lokacin shi ba shi kafin ka mutu ne in ka ji ciwo kai ta tuba din amma sai ka ga mala'ikan mutuwa na tuba a la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amana wa lam tamamu wata imani ba min qablu can gaba aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha khairan ko wata rai wanda bata aikata alkhairi a cikin imanin da mana'atin ai la tanfa'uha tawbatuha tuban ba zai amfane ta ba kama fil hadisi kama yadda zuwa cikin hadisi alhamdulillah الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين akai maka Allah wannan tana tambaya ne wai tana tare da mijinta wai sai mijin ya kullo mata cewa wai yana so su ba wani gudan dan kai da iyali wai ya hukuncin wannan A'a to ai magana na wajen su ba minin bila ne shi ne don kar a samu haihuwa to ko an yi ko ka yi ba in Allah ya nufa sai an haifi dan wannan akwai diyatul kalbi sahabi ne na manzon Allah sallallahu wanda sun yi yaki sai aka samu kuyanga aka rarraba su ma aka ba su mata a ciki sai suka so matan kar su dau ciki sai suka ce manzon Allah muna so mu kwanta da matan mu amma ba ma son su dau ciki yaya ka gani annabi ya ce to ku yi amma ba abin da Allah ya kaddara sai ya fita sana ka ko kai ba mini bayan da ko wanda kai ba mini abin da ka kunso a bayan ka sai ya fita sai ya fita yan kayi din to shikenan kayi koyi da wancan amma da yaddanta da yaddanka in kuma Allah ya bayar karka ce kai kayi femin ka sha kwaya wallahi ba haka bane
alhamdulillah billahi akan Allah ko bayan Allah ka kare wa wasiƙa cewa suna neman addu'a suna neman aikin su ga makaranta tana da yawa Allah ya ba su dukkan alheri Allah ya ba mu sharori Allah ya tunkuɗe mana ya ba mu lafiya zama lafiya da kuma abin da muka rasa muka dace Allah ya ba mu lafiya da muka kuskure Allah ya gamu da mun fada da salatu Fatiha ma salatul Fatiha
صلى على سيدنا محمد الفاتح المامور صلاة تفتح لنا بها حول الله صلى على محمد يا رب